أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونعيم na'am فاكهين بما آتاهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم, ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولهم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفكين فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da wannan karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna ranar talata goma sha shidda da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne 26 da watan uku shekara ta 2024 miladiya a daren jiya mun kare wannan sura mai tarin albarka suratu tur za mu tashi yau farkon suratun najam muna roƙon allah ta'ala ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗi ya gaya mana gaskiya ya karantar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta ya sa mu gane ƙarya ya ba mu ikon gushe mata na'am mi Allah ya ce suratun najmi makiyatun wa aya ihde wa sittuna aya bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالفك لعلى ثم دنا فتود ثم تن ثم دنا فتدلى fakana فكان قاب قوسين أو أدنى fa'auha فأوهي إلى عبده ما أوهي suratul najm sura ce wadda take makiya sura ce makiya tana da ayoyi 62 kuma kun san ƙa'idodin sura makiya tana karantar da mu da aƙida zunzurutu aƙida na ka maido kanka ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura kuma za mu ga za ta karantar da mu da matsayin jibril jibrilu ya san matsayin shi shi kan shi sannan kuma wani daga cikin bayanin isra'i da mi'raji da muka yi lokacin da annabi ya aka kawo mishi burak ta ɗauke shi ta tayi sama har ya zuwa sidratul muntaha yana daga cikin wannan sura ha'ilau za ta gaya mana matsayin sauran annaba wa sauran mala'iku tare da jibril alaihi salatu wassalam allah subhanahu wa ta'ala ya fara da wannajam da rantsuwa inda za ku ga ita wannan sura tana da wata alaƙa da sura wadda ta wuce idan ka dubo ƙarecin sura wannan suratul tur wadda ta wuce ƙarecin ta Allah me yace wa minal layli ومن الليل فسبه وإدبار النجوم wa minal layli fasabbih wa idbaran nujum kuma farkon sura sai ce wan najmi idha hawa نعم sai ga kamar wata continuity ce, ci gaba ne kamar kama aya sura ɗaya ce kama bayanin da ake yi sai aka ci gaba da shi za ka ga duka abubuwan da za a faɗi kamar mun ji su a baya kuma nan an ƙara wasu bayani a cikinsu a rantsuwa ce Allah subhanahu wata'ala ya yi da fari ita ma ya ce wannan jimi idan hawa ina rantsuwa da tarmamuwa lokacin da ta ƙare aikinta wannan jimi idan hawa ita na jam'in nan malaman tafsiri sun sun fassara da abubuwa kamar hudu abinda Allah yake nihi najmi idha hawa najm kin wannan tarmamuwai wacce ce sai wasu malamai suka ce a'a ita ce wata tarmamuwa mai tsananin haske wadda ake ce ma surayya surayya idan ka dubi wata zaka ga galiban ta hi hutawa kusan wata kusan wata ta hi kowace tarmamuwa haske ita wannan tarmawa mai sunanta Surayya. to malaman tafsiri suka ce mine ba da hausa ba muke da lalabci muke zara ake ce mata to da da, da qur'ani sunanta Surayya. an fahimta da kyau ita fatima zara wannan ya annabi ce sallallahu alaihi wasallam wannan jami'i da hawa ina rantsuwa da najam tarmamu wannan lokacin da aikin ta ya kare ta sabka daga aiki ita malamai suka ce ita ce turayya tarmamu wannan mai tsananin haske wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a Allah yana nihin dukkan tarmamu gaba ɗaya lokacin da suka wuce lokacin da rana ta huto ko kuma alfijir ya keto ai za ka ba ka ganin su shikenan sun kare aikinsu sai kuma wani dare sannan kuma malamai kaso na uku suka ce a'a ana nihin annujum hina yantahi amaluha shine muka faɗi yanzu ko na gaba suka ce a'a ana nihin yawmal qiyama ranar qiyama lokacin da idza shamsu kuwirat وإذا wa idan nujumun النجوم kadarat انكدرت lokacin da Allah subhanahu wataala zai canza yanayi na duniya gaba daya da rana da wata da komi da komi zaka ga an canza yanayinsu da ƙasar kanta gaba ɗaya to kenan sun ƙare aiki an kwashe aikinsu malamai suka ce a'a malaman tafsiri na gaba suka ce wannan jamkin wannan Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa ne da yanda aka sabko alkur'ani dan shi alkur'ani an sabko shi munajjaman menene munajjaman gibi kisimi kisimi kisimi kisimi kamar gibi gibi yanayi yanayi kun san alkur'ani an sabko shi sama duniya an ciro shi daga lailatul qadar a cikin lailatul qadari an sabko shi tukumkin shi sama duniya gaba ɗayan shi to sai ake sabko ma rasulullahi shi munajjaman menene munajjaman kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ɓangare ɓangare ɓangare ɓangare wani wuri ɓangare ne ayoyi ne kamar guda biyar za a sabko wani wuri sura ce tukum za a sabko wani wuri kamar suratul fatiha an sabko ta har sau biyu an sabko ta a makka an sabko ta a madina to ko da yaushe aka sabko wani bangare daga cikin qur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kiran masu rubutun wahayi wanda suke rubutawa a gurin shi ana rubutawa a lokacin nan sai ya gaya musu ya ce wannan surai ko kuma wannan ayoyin ku sa su a cikin sura kaza bayan aya kaza ta kaza a nan za su sa su kenan ba a tukun bane suke zawa sai a fara wata sura sai a barta sai a kawo wata sura kuma ta zo kuma in aka zo misali aka bangaren sai a ce wannan bangaren a cikin waccan surar suke daga aya ta kaza zuwa kaza to shine ake nihi da munajjaman Allah subhanahu wataala ya sabko alqur'ani munajjaman da kadan kadan da kadan kadan kenan a rarrabe sai suka ce a'a ai wannan shine ake nihi wan najmi idha hawa Allah yayi rantsuwa da lokacin da ake sabko alqur'ani idha hawa lokacin da aka taho da shi aka taho da shi kun san zawa alqur'ani daga sama zawa sama duniya shi jibrilu wanda Allah subhanahu wata'ala ya wakkala da kawo wahayi shi ne babban amma ba shi kadai ba ne yake zawa da wahayi ba shi kadai ba yake zawa da ayoyi Allah subhanahu wata'ala zai sa mala'iku wanda suke rake da shi shi jibrilu kamar yana tsaka mala'iku damar shi mala'iku hagun shi ko ina mala'iku ne konvuwa ce wadda take ita ce konvuwa sama'i ta daga sama haka ake zauwa da ayoyin haka ake zauwa ko da surai hal a zo gurin muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan aka zo jibrilu zai zamna yana karantar da annabin wannan ayoyin da suka zo iya faɗi yana faɗi yana faɗi yana faɗi annabi yana faɗi da gaugawa iya tsoro kan wani harafi ko wani wasali ko wata wata alfabe ɗaya ta je ta gitta ta ɓace mai yana hudi yana hudi da gaugawa inna sanulqika sanulqi alayka qawlan thaqila mu za mu jefa ma fada mai nauyi qur'anin nan nauyi gare annabi yana tsoro kal wani harafi ya je ya gusa daga yanda jibril ya koya mishi ya je ya karantar da al'umma ba haka nan ba iya cikin wannan tsoron yana fadi yana fadi sai Allah ya dau garantin abin menene garanti ya dau ya ba shi daman ya ce la tuharrik bihi lisanaka
lita'jala bihi na'am إن علينا جمعه وقرآنه na'am فإذا قرأناه فاتبع قرآنه thumma ثم إن علينا بيانه to kunga sai da wannan ayoyin suka sabko annabi ya samu hutu a cikin zuciyar shi Allah yake ce mishi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi bari gaugawa motsa halshenka dan kana gaugawa wannan kana tsoro ko bari yin wannan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana da karatun shi da tattara shi ka ji ka iya shi a cikin kirjinka Allah ya ce akan mu mu za mu maka wannan kaga Allah ya dahu wannan ma- ma- shikenan sa- sauki ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ce wai da qara'anahu fattabi qur'ana abinda ake so idan mun karanta maka shi kaga sai Allah ya ce mun karanta maka shi alhali kuma jibrilu ne yake karanta ma annabin idan mun karanta maka shi fattabi qur'ana kai dai ka bi karatun ka bi a hankali zaka ji ka iya zaka ji ka hardace zaka ga an tattara maka shi a cikin kirjinka magana ta kare to lokacin da Allah ya sabko mai wannan ayoyi annabi ya samu sauki yake bi a hankali amma da kware hankalin shi ya tashi ganin yanda konvuwa ɗin da yake zawa da ayoyi ba abun wasa bane ba to suka ce ai najam ɗin wannan sabkal qur'ani ne ake rantsuwa da shi sai Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa ai abokin nan naku ana nihin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ai ma dalla ba aikin jahilci bane yake batacce a'a ba aikin jahilci bane yake wa ma gawa kuma bai hallaka ba hallakakke shine gawi ya bace wawa shi ake ce ma gawi gawa bacewa hallakakke Allah ya ce ma dalla sahibukum abin ilimi ne yake ba aikin jahilci bane yake kuma wa magawa kuma bai hallaka ba akan daidai yake da Allah ya rantsuwa da wannan jami'i da hawa sai ya ce ma dalla sahibukum wa magawa kaga wannan aya ta biyu ta wanke annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wanda suke cewa ai shashen aljannu ne suka shahe shi ai yan uwayen gidansu gumakai su ne ya taba su ne suka shahe shi a ɓace yake ai ba daidai ba duka wannan Allah ya ce ma dalla aiki ne na ilimi bai- ba ɓatacce ba ne ba wa ma gawa kuma bai hallaka ba wa ma yantiku anil hawa kai bari dai ranka ta kaf dan ku gane shi wannan sahibukum abokin naku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha baya magana akan furcin san zuciyar shi duk abin da zai gaya muku na ƙur'ani ko na hadisi da yake faɗi muku wa ma yantiku anil hawa baya magana da san ran shi in huwa illa wahayun yuha duk abin da zai faɗi wahayi ne wanda aka yi mishi wahayi Allah ya aiko Jibril ya gaya mishi kaga anan ayoyin nan guda hudu bayan Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa ya wanke annabin shi akan ya sa shi lalle akan daidai yake kuma ya gaya ma jama'a cewa duk abin da annabi ya faɗi wahayi ne saboda haka hadisan annabi ingatattu wahayi ne wahayi ne daga gurin Allah subhanahu wataala wahayi ne Allah ya ma annabi yake gaya mishi sai lafazin ya komo annabi ya faɗi lafazin amma duk hadisi wahayi ne eh taraktu fikum ma in tamsaktum bihi ma lan tadullu a cikin shi alkitabu wa sunna a cikin sunna kin sune hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ne da su da alkitabu an fahimta ko sai Allah ya ce mi allamahu علمه شديد القوى
mai tsananin ƙarfi shine ya zo ya karantar da shi wane ne malamin nashi ذو shine jibrilu مرة.
shine jibrilu malamin wanda yake karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam shadidul quwa mai tsananin ƙarfi ne shi jibrilu ai shi kadai ya iya kawo ayoyin wasu aljannu ba su isa ba su zo su rabe shi amma dan a nuna mu lalle aikin ba na wasa bane sai Allah ya gama su da mala'iku da dama su zo dumirratin fastawa ai shi jibrilu dumirratin ne yana cikin cikakkal kamala ta halitta kuma ya an daidaita shi anan jibril shi ma ya san kanshi ashe shi mai karfi ne kuma halittar shi ta halitta wadda Allah ya yi cikakka ce wadda Allah ya daidaita ta ya ji daɗin wannan sabkal ayat saboda wannan ayat ta gaya mishi shi ma wane ne zumin ratun fastawa na'am sai Allah ya ce وهو بالأفق العلي na'am ثم دنا فتدلي To wannan bayani ne akan lokacin da annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya tahi Isra'i. Ai, mun yi bayanin shi lokacin da aka mai burak tun daga Makka ko? Suka tahi Baitul Maqdis ya shiga ya sallah raka a biyu, da ya huto Jibril ya kawo mishi ka'as guda biyu, kwaf guda biyu, ɗaya da madara ɗaya da giya. Annabi ya zaɓi mai madara ya sha, sai Jibril ya ce mai ka zaɓi sunna, ka zaɓi sunna. to daga nan annabi suka tahi duka da bayanin da aka yi sama ta farko da na biyu da na uku da na hudu har gaba daya hal aka je can wa huwa bil ufuqil a'la aka je can sama ufuk na ƙarshe wanda yake babba madaukaki da aka je can gurin thumma dana fatadalla daga nan gurin ku duba tun daga thumma dana fatadalla hal mu zo ma kadhabal fuadu ma ra'a ku duba da kyau fassara biyu ke da kwai ana ɗaya fassarar sahihiya ce ɗaya fassarar ita take jan mutane ita kuma ba ingantatta ba ce ba kowa ya duba ƙur'anin shi da kyau sun madana fatadalla kuma ya kusanta ya ƙara kusantarwa fassarar farko za mu ta yi sahihiye ya kusanta da jibrilu ya ƙara kusantarwa kuma ya ƙara kusantarwa da jibrilu da shi da annabi da jibrilu fakana ƙaba ƙausai ne فكان قاب قوسين أو أدنى sai da ya zo kusan ƙausu guda biyu tsakaninsu da shi da jibrilu kamar baka guda biyu ƙaus guda biyu ko kuma igiye ta kwari da baka ake cewa ko baka baka shine iccen ko igiyar mai sunanta Silkiya.
tsirkiya to bakan in aka jera baka biyu ga guda ga guda to tsakanin nisan da ke da kwai da annabi da jibrilu kuma jibrilu yana cikin siffar shi ta jibrilin bai dauki ba siffar mutum wani bi yana zawa a siffar mutum amma anan yana siffar shi ta jibrilin wanda yana da fuka-fuki dubu shida mi'ata eh, ɗari shida fiffike ɗari shida ya ce ya gan shi a cikin hadithin da nasa'i ya rawaito shi na ga jibrilu a nan za mu gan shi ya taba ganin shi daman maratar okura gurin farkon wahayi da wannan gurin lokacin da ya ta isra'i ya ce na ga jibrilu da fuka-fukin shi 600 mala al'ufuk ya cika duniya inda in ka kalla babu inda zaka kallo bayan fuka-fukin ka ga sama a ya lullube a mai karfi ne ha mai karfi ne ya ja kudo kusa da shi fakana ƙaba ƙausaini au adina sai da ya zo kusa da kamar baka biyu au adina koko bai kai ba wannan nisan tsakanin jibril da annabi sallallahu alaihi wasallama a can sidratul muntaha magariya waccan ta ƙarshe ta ufuk ta magariyar tikewa fa'auha ila
abdihi ma auha to daga nan sai Allah ya yi wahayi zuwa ga bawan shi abin da ya yi wahayi kenan magana ta sauya ba jibril ba ne jibril ya kusanta ya kusanta annabi ya kusanta da shi kuma sai Allah ya yi wahayi ga annabin shi ta hanyar jibrilin ya gaya mishi ma'auha sai Allah ya ce ma kadhabal fuadu ma kadhabal fuadu ma ra'a ai zuciyar shi bata karyata ba abinda ta gani ta gaskata ta gani lalle ya ga jibrilin tabbas ya ga jibrilu to fasara ta farko kenan fasara ta biyu wadda take ba sahihiya bace ku duba ku saurara thumma dana mu koma daga aya ta 8 thumma dana fatadalla ya kusanto ga Allah fatadalla ya ƙara kusantarwa shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa kana qaba qausaini aw adna sai da yazo kusa da ubangiji subhanahu wataala kamar baka biyu ko kuma wanda yafi kusanci da wannan fa auha sai Allah yayi mishi wahayi ila abdihi zuwa bawan shi ma auha abin da yayi wahayin gare shi kaga ta tahi ko da ka fassara haka ne ta tahi haka ne babu inda zaka yi gardama fa auha ila abdihi ma auha sai ya yi wahayi ga bawan shi abin da ya yi wahayi ma ka zabal fu'adu ma ra'a ai zuciya bata ta ba abin da ta gani afatu marunahu alama yara marunahu alama yare yanzu kun dinga muso da shi akan abin da ya gani ya gani ya gani magana ta kare to magana yaya take kenan annabi ya ga Allah ko ko bai gan shi ba kun ji fassara ta biyu in ka dubo ka zubo a ayoyin kwarai fassarar tahiya za ta yi haka nan babu yadda za a yi ka yi musu abin to amma me yake fassara ƙur'ani shine hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu nema shin akwai hadisan da suka fassara mana wannan guri annabi ya taba ganin Allah ko bai taba ganin shi ba a hadisai kuma za mu bincika mu gani hadisai ingantattu nagartattu da farko hadisi na masarok wanda bukhari ya rawaito shi ruwaya ta bukhari shi yake cewa ƙala ya ce ƙultuli aisha ta ummul mu'minina ya ummata na ce ma aisha uwal mumuna ya ce ya uwata shi kun san duk matan annabi uwayen mumune ne Allah ya ce wani sa'uhu
وأزواجه أمهاتكم matan annabi uwayenmu ne kenan duk matan annabi uwarka ce in dai kai musulmi ne shine wani malami yayin raddi ga yan shi'a da suke zagin Aisha suna cewa ba uwarsu bace ba sai yace to mu mun san uwarka yace alaran maga ya mai uwar shi fa ummuhu أمه هاوية to kun ji uwar shi yace to uwarka hawiya ce tunda kace Aisha ba uwarka bace to fa ummuhu hawiya uwarka hawiya ce Allah raba mu da hawiya wannan kenan aisha uwanmu ce ga baki daya kowa ya yarda aisha uwar shi ce ko kowa mumuni dai musulmi ya yarda da aisha uwar shi ce aisha uwanmu ce shi wannan sahabi yake cewa tabi'i ne ma yake cewa ya ummata ya uwata yace hal ra'a muhammadun rabba shin wai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya taba ganin ubangijin shi ko bai gan shi ba yake tambaye aisha kun ga wace ce aisha aisha mata annabi ce sallallahu alaihi wasallam tana da shekara shidda aka ɗaura aurensu tare da annabi tana da shekara tara ta tare gidan annabi tana da shekara goma sha takwas annabiyarsu tarbiyyar ta gaba ɗaya tarbiyyar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallam ƙurciyarta da rayuwarta da kominta yadda annabi ya karantar da ita ne shi yasa hadisanta suke da muhimmanci a cikin rayuwa hadisan aisha wanda rayuwa gaba ɗaya tare suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam matar shi ta farko ita ce khadija aisha kuma ba taba aihuwa ba tare da rasulullah sam kenan ba ta daɗa kun ji a wani wuri ana ce mata ummu abdullahi uwal abdullahi to ba ɗanta ba ne ɗan asma'u ne ƙanwarta asma'u ƙanwar aisha ce tana da ɗa mai suna abdullahi sai aisha ta yi alkunya da wannan ɗan nata ɗan ƙanwarta ake ce mata ummu abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin yana tare da khadija duk ɗiyan shi khadija ta aihe su wanda guda wanda ake ce ma ibrahim khadija ta aihuwa mai iya shida ibrahim sunan uwar shi mariya alkiptiya mariya alkiptiya shi ita ita ce uwar ibrahim amma ɗiyan annabi guda shida duka ɗiyan khadija ne abdullahi da alƙasim su ne ɗiyan shi maza ɗiyan hadija muka ce ibrahim ɗan ɗan mariya ne sai 'yan matan matan gaba ɗaya duka ɗiyan ɗiyan hadija ne su ne su kuma fatimatu da zainab da ruƙayyatu da ummul kulthum su hudu ɗiyan annab mata amma dukkansu sun rasu bayan mutuwar shi sai fatima ita kaɗai ta yi saura fatima ita ma bayan wata shida ta rasu sallallahu alaihi wasallam to lokacin da khadija ta rasu annabi bai auri wata sai aisha aisha ita ce ta biyu amma da ya aure ta tana karama ce shekara ta shida kamun ta tare sai aka auro sauda sauda ta tare kamun aisha ta tare amma aisha ita ce mata annabi ta biyu kuma ita ce ita kadai ce budurwa wadda rasulullahi ya aura sauran matan shi dukkansu zawaru ne don kusan annabi auren nashi da ke ba arman shawa ba ne ba ana aure ne don gama sarakuta da wata kabila don su shiga musulunci ana aure ne don gama zumunci ana aure ne yana aure ne don an samu wata ummul iyal ko wata babba wadda take ta ce a cikin musulunci mijinta an kashe shi an rasa yadda za a ɗiyanta kasu tozarta sai annabi ya aure ta ta shiga babban gida to duka irin wannan abubuwan ne kamar yadda aka yi da zainab matar zaid ko lokacin allah yake ce mana falamma kada zaidun minha wataran zawajna kaha lokacin da zaid ya rabu da ita shikenan mun aura ma ita shi yasa daga cikin matan annabi zainab take tutiya ga sauran matan take ce musu ku dukan ku sai da uwayenku suka zo aka yi wali waliyinku walicinku amma ni allah ya arma mini shi daga sama saboda haka annabi bai tattara mutane cewa kaza kaza a'a kawai ɗakin ta ya shiga Allah ya ce zawwajna ka ha da sarakin da shaidai da wanda za a yi duk Allah ne shikenan an yi da tana tutiya da wannan a to kun ji ita ita Zainab ɗaya daga cikin mata koyi shi to wannan muna zance ne da Aisha ummul mu'minina yazo yace ya ummata ya uwata hal ra'a muhammadur rabba shin Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya taɓa ganin Ubangijin shi sai ta ce mishi laƙad ƙafa sha'ari min makulta ta ce haggashi na ya tashi da abin da ka faɗi ka san mutum aka game wata magana sai shi wani tsam a jikin shi ya shi gashi shi wani firi-firi haka haggashi na ya tashi da da wannan magana taka ta ce mishi dukka zan gaya maka aina anta min talatin ina kake da abubuwa guda uku man haddathaka hunna duk wanda ya baka labarin su faqad kadhaba yayi ƙarya abubuwa guda uku zan gaya ma duk wanda ya gaya maka wannan bayani akan su yace haka ne to makaryaci ne yayi ƙarya inji uwan mu Aisha na farko sai ta ce man haddathaka anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabba faqad kadhaba duk wanda ya ce ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangiji to yayi ƙarya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai ga ba Allah sun makara sai ta karanta kuma ayal qur'ani inda Allah yake cewa la yudriku la tudriku al-absar na'am huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir shi Allah subhanahu wataala ya faɗi mana a cikin alqur'ani la tudriku al-absar gani ba ta riskar ta fada ka gan shi baya gani bakka ganin shi a duniya shi kuma shi yake ganin mu kuma shi ne latif mai tausasawa mai ba da labari ga ayyukan bayi kenan tunda Allah ya ce idanuwan mu wannan ba su iya ganin shi to Allah to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gan shi ba Aisha ta ci gaba da ce ma annabi wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahayan aw min wara'i hijab ai hatta da magana bai kamaci ba mutum a ce sun yi magana da shi da Allah kana ganin shi yana ganin ka sai dai wahayi ko kuma min wara'i hijab bayan wani hijabi ko ya aika ma'aiki shine wahayi kun gane bayan hijabi ya aka ba mun ce annabi Musa kalimullahi ne to ya aka mishi magana ai annabi Musa alaihi salam sai da yace Allah ina so in ganka yaya aka yi Allah me yace mishi Qala lan tarani yace ba za ka iya gani na ba sai Allah ya bashi occasion wata fursa yace to zan gwada ka in kana so ka ganni zan gwada ka ci gaba da ayi walakin ura ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani
Allah ya ce ma annabi Musa kalli wancan dutsen ya gwada mai wani dutse yace idan dutsen ya tabbata a gurin shi ka kalle shi ka gan shi to la'alla a gaba ka gani kun shi da aka yi ko to falan ma فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا Allah da ikon shi sai ya ɗosa na hasken shi kaɗan a bisa wannan dutsen wanda aka ce annabi Musa ya kalla annabi Musa iya kalla dutsen ana iya tsawa hasken na ubangiji dutsen ya wargaje ya watse annabi Musa daga kallon da ya sai ya faɗi ya mutu shikenan ya suma Allah ya tada shi da ya tashi ya ce iyi Allah na yi imani lalle ni ne awwal musulmin ni ne farkon mai mai kauya na yarda da kai Allah subhanahu wataala to annabi Musa ma ga yanda aka yi da shi Aisha ta ce duk wanda ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to yayi ƙarya da ta karanto wai wannan aye kuma ta ce man haddathaka annahu ya'lamu ma fi gadi duk wanda ya gaya ma yace annabi ya san abin da za a yi gobe faƙad kazaba shi ma ya yi ƙarya duk wanda ya ce annabi ya san gaibi ya san abin da za a yi gobe shi ma ƙarya yake in ji aisha radiyallahu anha da ta faɗi wannan nabiyin sai ta karanto wa ma tadri nafsun ma za ta kasi gada ƙarecin suratul luqman guda biyar da muka yi zancen su wanda babu wanda ya san su sai Allah babu ran da ta san abin da za a yi gobe nan da ɗan minti biyu ma babu ran da ta san abin da za a yi sai Allah shi ne gaibi sai dai Allah ya aiko Jibril ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama to tuni an gaya mai kenan wannan ba gaibi bane a wurin shi sahabi zai zo ya zo gurin annabi sai annabi ya ce mai ji da tasal anil bir ko ka zo ne ka tambaya menene biyayya ko to ba annabi ya san gaibi bane ya san abin da yake zuciya shi a'a Jibril Allah ya aiko kamun sahabin ya zo ga wannan nan sahabi zai zo ya tambaye ka anil bir daga zawar shi kekenan magana ta zo ba gami bane a wurin annabi daga zawar shi sai annabi ya ce ka zo ka tambayi menene biyayya ko to tambayi zuciyarka duk abin da ya sosa a zuciyarka wannan ba biyayya bane shine ithim ya bashi labari ya karanta karanto wannan aye sai abu na uku ta ce wa man haddathaka annahu katama duk wanda ya baka labari cewa annabi ya ɓoye wani abu bai faɗi ba na wanda Allah ya aiko shi faƙad kada ba shi ma ya yi ƙarya sun makara a hallauta karanta wannan aye ta ce ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik na'am fa in lam tafa'al fa ma balaghta risalatihi wallahu ya asimuka minan nas Allah ya ce ma annabin shi ya ayyuhar rasul ya kai wannan ma'aiki balle ma anzala ilayka min rabbik ka isar da sakon da aka sabko maka daga gurin ubangijinka idan baka yi ba baka isar da sakona ba kuma ka sani Allah ya isar ma da duk mai maka izgili kenan annabi ya isar da sako ummi ne ne a musulunci an gaya mana musulunci bai bukata a ganinka a ganinka ko ma menene a ganinka ba a bukatar shi a musulunci annabi ya yi da sako kuma ya gaya mana abin da za mu koma gare shi alkitabu wa sunna littahin Allah da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama su ne kawai taraktu fikum ma in tamsaktum bihima lan tadillu na bari a cikin ku bayan mutuwar shi da zai mutu yake cewa na bar a cikin ku abinda in kuka damke su ba za ku taba bacewa ba shine littahin Allah da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su biyu duka wahayi ne Aisha ta karanto wannan abun sai ta tai kuma falamma balagat fama balagta risalatar da ta ida sai ta ce walakin ra'a jibrilu alaihi salam kun ji inda a hadisin ya kare amma ya ga jibrilu alaihi salam fi suratihi a cikin kamashi marrataini so biyu annabi so biyu yana ganin jibrilu a cikin suratihi kamashi yana da fuka-fuki 600 600 sannan kuma ya gan shi a farkon wahayi kuma ya gan shi a isra'i ya gan shi a Isra'il. Wannan hadisi a cikin Bukhari. Hadisi na cikin Musulun kuma, Kala Abu Dharar Gifari li Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Abu Dharar Gifari yake ce ma annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce mishi ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, hal ra'aitar rabbuk, shin kaga Ubangijinka? Ka ji ko? Musulun ya rawaito shi shi wannan. Faƙala sallallahu Alaihi wasallam, sai annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Nurun anna ara. wani haske ya tsare ni ban gan shi ba haske ne kawai wata fassara ta malaman hadisi a'a haske ne ya ya zan yi iya ganin shi haske ne ya zan yi iya ganin shi bai gan shi ba kenan can a bisa isra'ila aka je can sidratul muntaha ba Allah bane ya gani jibrilu ne ya gani hadisai ingatattu nagartattu sun fassara mana wannan aya cewa lalle lalle annabi sallallahu alaihi wasallama bai gaba ubangiji amma ya ga jibrilu shine nan gurin fassarar ta hakika wanda zaka dauka thumma dana fatadalla kuma ya ja kudo ya ƙara ja kudowa kusan shi wane ne jibrilu ne fa kana kaba kausain aw adna sai da ya zama to kamar baka biyu ko kuma fi kusanci da shi da shi jibrilu ne fa auha ila abdihi ma auha to daga nan kuma Allah ne sai Allah ya yi wahayi zuwa ga bawan shi ta hanyar jibrilin abinda ya yi wahayi haka fasarar take ma ka dabal fu'adu ma ra'a zuciye shi da ta gani abinda ta gani ba ta karyata ba afatumarunahu alama yara shin yanzu kun dinga muso da shi akan abin da ya gani a can gurin ayoyi na Allah wanda suke su ne ai walaqad walaqad ra'ahu nazlatan ukhra a ina inda sirratil muntaha
mi ke da kai a can inda jannatul ma'wa
idi ya gashe إذ sidrata يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى Allah ya ce wala qadara ahu nazlatal ukhra ai daman ya taba ganin shi shudi daban wani shudi ne daban farkon wahayi jibril a shi a- annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin jibrilin a farkon wahayi to ka gani kenan marrataini ya ganshi so biyu ko kuma ga yanzu ha'ilau ya ganshi a ina inda sidratul muntaha a can gurin magaryan nan da ake cewa ta ƙarshe a can ha'ilau ya ganshi da shi da shi ne suka yi kusa da kusa inda ha jannatul ma'awa Allah subhanahu wataala ya ce a can nan gurin magarya wannan a nan aljannan makoma take a nan gurin aljannatul ma'awa take ita ita gurin magarye idh yagsha sidrata ma yagsha lokacin da abin da yake ruho ma ita magarye yake ruho mata mun ganshi a hadisin Isra'i da yazo gurin magarye yace fuka-fukin eh, takardun me yake cewa ganye ganye na magarye kamar kunnuwan giwa yake kuma abin da take zubowa yace kamar zinariya zinariya ce ta huddo nan ta huddo nan haka ita sidratul muntaha take to Allah subhanahu wataala daman ya ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam an tahi da shi dan a gwada mishi ayoyi wanda suke manya wasu daga cikin ayoyin Allah sai Allah ya ce ma zagal ما basar زاغ البصر وما طغى laqad لقد رأى من آيات ربه الكبرى ma zagal basaru ai kallon shi bai gushe ba daga inda aka ce ya kalla wa ma tagha sannan kuma bai yi shishigi ba akan abin da aka ce ya kallan lokacin da aka je can sama Allah in an isa Jibril ya ce ma Muhammad kalli nan nan kin zai kalla kadai kuma zai tantance da kyau abin da aka ce ya kallan kenan gurin shi ba ya ce ba ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan dan an ce kalli nan gurin ba kwarmato ba gare shi ladabi gare in an ce kalli nan nan kin kadai zai kalla kuma zai tsaya ya tantance a gurin da kyau menene ake so a gwada mishi inda aka ce ya kalla nan kadai yake kallau wannan ayoyi ne manya-manya laƙadar amin ayatu rabbihil kubra hakikan ya ga manya-manya wasu min daga wasu manya-manyan ayoyin ubangijin shi daman Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana subhanallazi asra bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina
na'am innahu huwa sami'ul basir sarki ya tabbata ga Allah wanda ya Isra'i ya tahiyar da bawan shi daga masallacin harama shine Ka'aba daga Makka zuwa masallacin eh, Qudus ya kai shi can kuma aka yi sama da shi bi iraji liyariyahu min ayatina dan ya gwada mishi daga cikin ayoyin Allah manya-manyan ayoyi annabi ya je ya gani kuma ya kusanta da Jibrilu kuma daman ya taba ganin Jibrilu a wani shudi sai mi gaba أفرأيتم اللات والعزى Na'am, ومناة ثالثة الأخرى na'am, ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى
Allah yake ce ma kafirai a- a a fara'aitumul lata wal uzza shin kun ga wannan lata da uzza da manata thalithatul ukhra ta ukun su wata daban duka wannan manya-manyan gumakai da kuke bauta ma manya-manyan gumakai ne wanda ake roƙon su yanda wanda kahure suke roƙon su yanda suke roƙon Allah kuma a Ka'aba a lokacin nan kusan gumki 300 ke da kwai da ciki da waje Allah subhanahu wataala da aka bude Ka'aba aka zo aka aka tsaftace aka hudda gumakan baki daya to su wannan lata da uzza da manata kuma da wanda suke cikin su wannan mabiyansu ba a cikin a cikin makka ba suke kamar ita wannan uzza a hanyar taif take wata gumki ce katuwa da wata mace a ciki an yi gida an sa wani annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi abu fudail annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Khalid da aka bude ya je ya kashe ya rosa gurin ya je ya buge magariyar da take sama aka kashe duka da sauransu ya komo Khalid bin Walid ya komo yace ya Rasulullah na gama da su annabi yace baka gama ba koma dai da ya koma ya kalkashe gumkin sai ya iske wata mace ya kashe ta a ciki ya komo yace ma annabi na ga abin da na gani ga abin da na gani na gama da su yace ita ce wannan uzzakin to menene farkon su su a yanda bayani ya taho da kyau sunayen ubangiji ne suka ma ilhadi an ce allahu sai su ce to kenan allahu namiji ne to sai a sa lata ita kuma mace ce ita ma allah ce an ce kuma al'azizu mabuwayi to a samu ita ma babbar gumki uzza ita ce uzza an ce almannanu ubangiji mai badawa sai aka ce a to a samu menene manata ita ma gumki ce ilhadi ne suka ma sunayen Allah kowanne suka sa wai macen shi la haula wala quwwata illa billah suke bautata mushi almannanu sunan ubangiji ne subhanahu wataala wanda hadisi ingantacce ya, ya, ya karantar da shi sauran sunaye ai a cikin Qur'ani suka zo almannanu ya zo a cikin hadisi ingantacce sannan kuma akwai wani hadisi wanda al-ashabu sunan rawahu Ahmad Imam Ahmad ya rawaito shi hadisi ne sahihi Ahmad bin Hanbali Imam Ahli Sunna wal Jama'a ya rawaito shi a cikin daga Anas bin Malik yake cewa qala yace kuntu ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisan wata rana muna zamne tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci wa rajulun wa rajulun qa'imun yusalli kuma ga wani mutum a kusan mu yana tsaye yana sallah iya ta sallah yana ta sallah falamma raka'a wa sajada wa tashahada lokacin da yayi ruku'i shi mutumin wannan wa sajada yayi sujada wa tashahada yayi sujada yayi tahiyya da'a sai yayi roƙon Allah to ku duba wannan addu'a da yayi a cikin ta ke da kai almannanu sunan Allah almannanu addu'a ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya rantsuwa da Allah yace babu bawan da zai roki ubangiji da wannan addu'a sai Allah ya bashi abin da yake so to kaka a karanto ta ko a wuce wasu daga cikin ɗalibai masu karantarsuwa masu ƙoƙari sun bugo ta wannan addu'a tana nan za a raba ma kowa ita yawwa masha Allah ina take ku raba ma mutane ita barata barata dan mutum ya hardace a haraba a haraba hadisi ne ingantacce in ka tashi roƙon Allah ka yi da ita a haraba a haraba addu'a ce wadda take ita ce raba kowa ya samu wannan kenan to ku tsaya a ida bayanin mana falamma raka'a lokacin da ya ruku'i wa sajada yayi sujada wa tashahhada yayi tahiya da a sai yayi addu'a fa qala yace fi du'a'ihi a cikin addu'a tashi sai yace wannan rabon takarar zai tsaye da mu a ya ai malam agaji dakata halayi da tafsirin fi du'a'ihi a cikin addu'a tashi sai yace Allahumma ya ubangiji inni as'aluka ni ina tambayarka bi anna lakal hamd saboda duk wani yabo naka ne ya Allah la ilaha illa anta babu macancancin amma ibada da gaskiya sai kai Allah almannan yace kai ne mai badawa mai baiwa yanda kaga dama yanda kake so ka zuba ma mutum kai ta ƙara mishi yace badi'us samawati wal ard mai kagen sammai da kasai ya dal jalali wal ikram ya ce ya ma'abucin baiwa da karamci da girmamawa kuma ya ce ya hayyu ya ƙayyum ya rayayye mai matabbaci sai ka ce inni as'aluka ni ina tambayar ka sai ka faɗi bukatarka hadisi ne ingantacce hadisi ne rawahu imam ahmad imam ahli sunna wal jama'a fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da ya faɗo wannan addu'a a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce li ashabihi gaba gaba sahabban shi tadruna bima da da'a kun san da miye addu'a qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sai suka ce Allah da ma'aikin shi su suka sani fa qala sai annabi yace wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina take hannun shi laqad da Allah bi ismihil azim lalle tabbas ya roki ubangiji da sunan shi al-azim madaukaki babban sunan shi yace ya roki ubangiji da suna ismul azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wanda in ka roki ubangiji da wannan sunan Allah zai amsa maka wa idza su'ila bihi a'ta in ka tambayi Allah zai baka abin da ka tambaya hadisi ne ingantacce ga tanan sai ai ta yi wannan kenan kun ga sunan Allah almannan ya huto anan ko kasa aljihu eh ai haka ne to wannan kenan abinda za mu gane ilhadi suka yi da sunayen Allah Allahu suka sa lata al'azizu suka sa al'uzza almannanu suka sa manata to duka wannan shine ilhadi a cikin sunayen Allah Allah kuma ya gaya mana walillahi al'asma'ul husna ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها
na'am وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye ingantattu nagartattu, fad'uhu biha in za ku yi addu'a ku roki Allah da wannan sunayen. Wazarun ladina yulhiduna fi asma'i, ku bar wannan da suke ilhadi, suke caccanza sunan Allah, ku bar su kakkuyi mu'amala da su. Sai su zauna, ma kanu amalu sannu za a sa za su sa ɗauki abinda suke zamanto suna aikatawa sakewal mugun ilhadin wannan da suka yi mu- canza sunayen Allah subhanahu wataala tilka idan ki sai yace mine mu komo nan wa manata thalithatal u- ukhra haka manata da kuke cewa ita ta ukun tasu alakumuz zakaru wa lahul untha can jiya mun yi bayani suka ce mala'iku ɗiyan Allah ne mata ko sai Allah ya ba su raddi a nan cikin wannan aye shi yasa nace muku wannan suratul tur da suratul najm kamar ci gaba ne za ku ga wasu bayanin a nan yake kuma bayani yana can farkon bayanin Allah yake ce musu alakumuz zakaru wa lahul untha yanzu ku bukku so ku samu iya mata kuma abinda bukku so ɗin shine za ku ce na Allah alakumu zakaru ku ku naku ne iya maza shi kuma Allah iya da iya mata ai tilka idan qismatun diza ai wannan rabo ne na zalunci ko kai ma kai abinda baka so ka ba wani ka ce shi zai dauka kamar wani ya ce ma wani suna tare ya ce to yanzu muna zaune da ni da kai sai a kawo abu biyu abu biyun nan kowa zai dauki guda guda in na dauki guda da yake ni ne farko zan dauki guda sai kai ka dauki na biyun to aljanna ce da wuta to ni na dauki aljanna kai dauki ya ce a'a ni ma dai aljanna zan dauka ya ce a'a biran ne da ni da kai ne a raba ka dauki ni na dauki aljanna saboda na riga ya ka dauka kai ka dauka ya ce a'a shi ba ya dauka ba sai dai mu raba wannan naka to ka gani ai kismatun diza ne wannan kuma shine kismatun diza raban zalunci in hiya illa asma'un إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان نعم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى Allah ya ce in hiya illa asma'un sammaitumuha bari dai kawai sunaye ne wanda kuka kago kuka dora ma gumakai ba ubangiji bane ba alloli bane ba da lata da uzza da manatan asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum da ku da uwayen naku gaba daya ma anzalallahu biha min sultan Allah bai sabko ta hujja akan wannan ba in yattabi'una illa zann bari dai kawai suna bin zato shabciwa da ake cewa ko rakuce-rakucensu kawai suke bi wa mata hawal anfus da abinda ransu take raya musu kawai na san zuciya shi kadai suke bi walaqad ja'ahum min rabbihim huda kuma ga shiriya ta zo musu daga gurin ubangijin su sun kiya shi san rai duk wanda zai bi san ran shi ba tare da yayi daidai ba da alqur'ani ko hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama to ya cabo ta yana cikin hallaka Allah ya ce fa amma man taga فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى amma man taga duk wanda ya girman kai yayi dagawa yayi dagawa fa amma man taga wa athara alhayata dunya yara ya zabi rayuwar duniya kawai shi san ran shi zai ta yi to wannan mutunan jahim ita ce makomashi Allah raba mu da ita wa amma man khafa maqama rabbi amma wanda ya ji tsoron gamuwa da ubangijin shi kun san man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil wanda ya ji tsoro zai yi matukal aiki wanda kuma yake matukal aiki zai isa gida kana cikin da- daji kana tahiya ko cikin wani unguwa baka zo ba gidanka ka ji tsoron hanya to kokari za ka yi maza maza ka huce hanyar wanda yake ta kokari kuma zai isa gida wanda ya ji tsoron gamuwa da ubangijin shi wani hannafsa anil hawa ya hana ran shi san san rai san zuciya abinda take so ita kuma shi kuma ina ne makomashi fa innal jannata hiya al ma'awa ita aljanna ce makomashi su kawai shari'a ta zo musu sun butulce sun kiya gashi walaqad ja eh, walaqad ولقد جاء- جاءهم من ربهم daga gurin ubangiji الهدى su shari'a ta zo musu suka kiya na'am أم للإنسان ما تمنى
na'am فلله الآخرة والأولى am lil insani ma tamanna shin wai mutum abin da yake guri shi duk abin da kake so dole sai an baka shi ba haka nan bane ba am ko ko bal bari dai lil insani ma tamanna abin da kake guri shi zaka samu in aljanna kake so to in wutar kake so shi ne kun ji bayanin sai ya ce to falillahi al-akhiratu wal ula to da ta karshen da ta farkon duka na Allah ne in akhira din kake so aljanna du a lahira na Allah ne shi zaka tambaya in duniya kake so ta bude maka ta Allah ce ita za- shi zaka tambaya da farkon da ƙarshen da duniyar da lahirai duka na Allah ne shi zaka tambaya na'am وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
wa kan min malakin nawa nawa daga cikin mala'iku aka faro daga mala'ika fi samawati daga wanda suke cikin sammai la tuguni shafa'atuhum shay'a wanda cetonsu baya iya amfanin komi mala'iku ba su isa ba su yi ceto illa min ba'di ayi adana Allah sai bayan Allah ya ba da izini liman ya sha'u wa yarda ga wanda ya ga dama kuma yarda da shi to jama'a mala'ika ne wa jibrilu bai isa ba ya ceto ya je ya ce wani ya ɗauko wani ya kai shi aljanna kowane mala'ika bai isa ba sai Allah ya ba shi izini babu wanda ya isa ya yi ceto sai ba da an yi azan Allah wa yarda sai wanda Allah ya ba izini ya yarda da shi wa zai zo ya ce ni zan cece ka bai isa ba bai isa ba kowane ne shi sai wanda Allah man dalladhi yashfa'u indahu من ذا illa bi الذي idnihi يشفع عنده إلا بإذنه wane ne ya isa ya ceto a gurin Allah in ba da izinin Allah ba babu shi saboda haka kakka yarda da wannan surutai zan cece ka zan kai ka kaza dijjance ne kawai tatsuniya ce kawai shahi ka wuce kawai magana ta kare ko kana sallah ko baka sallah ko baka aye wannan na wazab ko wanda yace wanda ke tare da mu ko yana sallah ko baya sallah ni na sa aljanna na sa shi aljanna kariya yake billahi kariya yake ko a sai da ya tambaya ce ko ba haka ba kariya yake ba haka bane alai salita yi ba haka ba to ka gani babu wanda ya sai sai da izinin Allah subhanahu wataala sai Allah ya yarda zai ba wanda ya ga dama ya yi ceto ƙarshen magana ita ce wadda kullum muke faɗi kakka yarda da kowa kakka yarda da komi ka yarda da aikinka kawai domin kowannan da komin nan zai gudu ya barka fintin kau babu abin da zai tsaya gurinka sai aikinka Allah sa mu yi aikin kirki abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana tsince lokaci yayi ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka ne mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka shiri diyanmu ka dora su tarbiya ta kirki bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu ka ba su lafiya ya Allah masu neman aure Allah ka ba su daidai da su masu neman iya Allah ka ba su na kirki ya Allah masu taimaka ma addinin ka Allah ka lullumka musu dukiyarsu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasar musulmi gaba ɗaya bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allahumma amin.
نعم